أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 27 ne wadda takwas 29 29 ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da 17 haka ne ko 17 ga watan goma shekara ta 2020 meladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin unguwar hausawa zurod a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin nan na muqaddimatul iziya na babban malami abul hassan ashadili da muke bibiyar sharhin dr muhammadu mansur sokoto na littafin sa fatuhu rabbil bariya wannan kuma shine darasi na 37 inda darasin da ya gabata mun karanta fasalin da yake bayani akan wuraren da aka karhanta yin addu'a a cikinsu a sallah daga ciki malam ya ce an karhanta yin addu'a bayan kabbara harama to anan an karhanta yin addu'a bayan kabbara harama amma banda addu'ar buɗe sallah abinda malam ya kawo ana in ka duba sharhin shi iziya taka ba ma sharhin fato rabbil bariya ba in ban manta ba ya kawo wannan bayanin za ga ya kawo adiyatul istiftah to sai ya nuna cewa du'aul istiftahi ba ita yake magana ba wato addu'o'i wayanda suke kila ko mutum bayan ya tada kabbara ya tsaya ce zai yi wata addu'a tasa ta khassa to wannan shine aka karhanta amma addu'ar buɗe sallah akwai hadithai wanda ba karanta ingantattu waɗanda suka zo da du'awul istifta sannan da yin addu'a a cikin ruku'u ita ma addu'a a cikin ruku'u mun tattauna satin da ya gabata inda wasu malaman suka tafi akan wato karhancin yin addu'a a ruku'u wasu kuma suka tafi akan ainihin wato halaccin yin addu'a a cikin ruku'u shi kuma ko wani babban malami a sheikh abdulmuhsin al'abbad shi kuma sai ya ɗauki ra'ayi matsakaici inda ya ce ana iya yin addu'a a cikin ruku'u amma tasbihi shi ya fi yawa ma'ana za ka iya yin addu'a a cikin ruku'u amma ya zama tasbihin ya fi addu'a yawa kamar yadda a cikin sujada kana iya yin tasbihi amma addu'a ita tafi yawa wannan kaga jam'in ya yi jam'i tsakanin ɓangarorin guda biyu sannan an karanta yin addu'a a tahiyar farko sannan da yin atta'awud wal basmala fil farida wanda shi ma mun kawo hadisai da suke nuna yin basmala da kuma ta'awidi abu ne wanda yake shar'antacce a cikin sallah ta farilla ko ta nafila da haka wasu daga cikin abubuwan da malam ya kawo ba su da wani dalili shi sa kamar yadda muka karanta a wancan darasin muka ce sai a ajiye su sannan ya ce an karhanta yin sujada a kan shimfiɗa ko hankici ko makamancin haka ko a gefen hannun riga wannan shi ma mun yi dogon bayani game da wannan sannan da yin waiwaye a cikin sallah ba tare da wata larura ba da kuma ainihin wato a lallan kwasa 'yan yatsu su dinga ƙara da kuma ainihin wato rarraba su da bubbuɗa su da kuma wasa da zobe ko wasa da gemu ko rintsa idanu ko daga kai sama ana sallah ko haɗe ƙafafuwa guda biyu maimakon buɗa su ko ɗora hannu a kan ƙugu ko zancen zuci game da abin da ya shafi al'amuran duniya ko ɗaukar wani abu a hannun riga ko a baki ko kuma yin sallah a kan hanyar da kai kasan mutane suna wucewa kuma baka sanya sutura ba ko kuma kashe kudin cizo da kwarkwata ko makamantan waɗannan a cikin masallaci wayannan duk malam ya kawo su yace duk yin su makaruhi ne ina fata an gane duk kuma mun kawo bayanai akan wannan da kai tsaye za mu shiga mubdilatis sala to a'a ni ba na ba ne ina ganin sun fi ni sanin matashin al'abasu ne to na ɗauka mun kai babin maye na'am to shafi na 458 kenan ko قال المؤلف رحمه الله تعالى العبث بالخاتم أو اللحية أو نحوها littafi na na manto duk shi ya kawo wannan sabanin saboda na san akwai masu auhad yasa nake rike matashi na da kaina al'abatu bil khatam aw lihya aw nahwiha ko to malai yake cewa da kuma wasa da zobe aw lihya ko wasa da gemu aw nahwiha ko makamancin haka an mu'aikib رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد an karbo da an karbo daga mu'aikib Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa wani mutum da ya ganshi yana daidaita ƙasa a inda zai yi sujada qala sai ce in kunta fa'ilan fawahidatan idan har zaka daidaita ƙasa gurin da zaka sa goshinka a sujada to sai dai ka yi sau ɗaya haka ka share ƙasar haka sau ɗaya shi kenan kawai fawahidatan in kunta fa'ilan fawahidatan idan har za ka yi to guda ɗaya za ka yi in kai guda ɗaya shi kenan sai ka bashi wannan hadisin imam bukhari ya fitar da shi hadisi na 1207 imam muslim hadisi na 546 wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda ya ce inna minal jafa yana daga cikin wauta an yi kufirar rajula an yi kufirar rajulu masha jabhatahu wato yana daga cikin wauta an yi kufirar rajulu mutum ya yawaita masha jabhatihi haka ya kamata masha jabhatihi yana daga cikin wauta mutum ya yawaita shafar jabhatihi goshinsa kabala an ya furuga min salati kafin ya gama sallah saboda wai ya dan yi sujada ya taba kasa da haka ba sallama aka yi ba kawai ya dinga yawaita sa hannu yana goge goshinsa dillahi dan mas'ud ya ce wannan yana daga cikin jafa'i a cikin sallah mutum ya dinga yin haka gamdul basar sai rufe idanu li'anna zalika khilafa sunna domin rufe ido a cikin sallah ya saba wa sunna فالسنة سنة أن ينظر المصلي إلى موضع إلى موضع سجوده wato sunna a sallah shine mai sallah ya dinga kallon gurin da yake sujada kama ta kaddama kamar yadda wannan bayani ya gabata wa qad qila an ce inna ghamdal basari lalle rintsa idanu ko rufe ido fi salati a cikin sallah min amalil yahud yana daga cikin aikin yahudawa wa mazannatan naum kuma akwai tsammanin bacci an fahimta rufe ido a cikin sallah aiki ne na yahudawa ɗaya kenan sannan kuma akwai tsammanin bacci sai a ɗauka bacci kake an fahimta ka rufe ido wani zai ɗauka wannan mai sallah ko bacci yake a sallah ka rufe ido sannan kuma ka yi kamanceceniya da yahudawa da sauransu kaga wannan shi ma sai bai kamata kai kamanceceniya da yahudawa ba a cikin ibadarka bai kuma kamata kai kama da masu bacci ba a cikin sallah al-kasani al-kasani yake cewa yukrahu an karhanta rufe ido a cikin sallah li'annahu khilafa sunna domin ya saba wa sunna fi annahu yushra'u ramyil ainain inda a cikin sunna an shar'anta wato ka jefa idanunka ila mawdi'is sujud gurin sujada ma'ana ka zuba idanka inda kake yin sujada wa li'anna li kulli udwin haddahu domin kowace gaba kuma tana da kasanta tana da rabanta min al-ibadati na ibada wa kadhalika al-aynani haka ma idanuwa guda biyu su ma suna da raban su shine ka bude su su kalli gurin da kake sujada wannan shine raban su ainihin wato a cikin sallah wa qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yace wa lam yakun min hadi nabi sallallahu alaihi wasallam tagmidu tagmidu aynayhi fi salah bai zamo bai kasance cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba tagmidu ainihi fi sala wato rufe idansa a cikin sallah wannan baya cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ibn al-qayyim ya faɗa cikin zadul ma'ad raf'ul basri ila sama sai kuma daga ido zuwa sama mutum yana sallah ya dinga kallon sama an ummul mu'minin aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga uwar mu'minai Allah ya kara mata yadda ta ce lamma dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-ka'bata lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Ka'aba ma khallafa basaruhu mawdi'a sujudi idansa bai saba wa gurin sujadarsa ba hatta kharaja minha har ya fita daga cikin sallah da ya shiga yana sallah inda yake sa goshinsa nan idansa ya ta kallo har sai da ya gama sallah wannan hadithin sahihi ne a kharajahu hakim hakim ya fitar da shi a cikin al-mustadrak mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ko hadisi na ɗari hudu da saba'in da tara wa sahahul albani fi sifatin sala safha ta sittin da tara wa an abi hurairata radiyallahu an anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce la yantahiyanna aqwamun arrafihim arrafihim absarahum inda du'a fi salati ila ila sama' aw la tukhtafanna absaruhum za Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yantahiyanna aqwamun arraf'i arraf'ihim absarahum wato ko dai mutane su hanu su hanu su daina daga idanunsu inda du'a lokacin da suke addu'a fi salati a cikin sallah ila sama'i zuwa sama aw la tukhtafanna absaruhum ko kuma za a fauce ganin nasu tun za a wayi gari a fauce ganin sai daina gani ko dai mutum ya daina yana sallah yana kallon sama ko kuma zai daina gani wannan suna daga cikin nususul wa'id wasu malaman sun dan yi wasu bayanai anan wasu kuma suka ce a kyale hadisan haka su ake kira a hadisul wa'id kyale su kawai ko dai mutum ya daina ko ya makanci wannan hadisin imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi na 750 sannan imam muslim hadisi na 429 dammul kadamaini inda qiyam yana daga cikin makaruhi a sallah haɗe kafafuwa inda qiyam yayin tsayuwa musamman ga 'yan uwa mata sun fiyan haka su ne za ga sai gaba ɗaya kafafuwan ba wani ɗan tazara da suke bayarwa ba wani ɗan alawu sai a haɗe kafafuwan guda biyu sai a haɗe su guri guda a tsaye a cikin sallah li'anna zalika khilafas sunna domin haɗa kafafuwan guda biyu a matse su guda biyun ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam halatul qiyam a halin tsayuwa wa amma halar sujud amma a halin sujada fa sunnatu sunna dammuhuma shine su kuma a hade su a tsaye ka buda a sujada kuma sai mutum ya hade li hadithi aisha ta radiyallahu anha saboda hadithin na na aisha Allah ya kara mata yadda ala ta ce faqattu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lailatan min alfirash tace na lalubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma faqattu na rasa annabi sallallahu alaihi wasallam na nemi manzon Allah na rasa shi a wani dare min alfirashi daga kan shimfiɗa inda yake kan shimfiɗa sai ta ji shi baya nan falta mastuhu ta ce sai na dinga lalubarsa shine falta mastuhu fawaqa'ad yadi sai hannuna ya fada ala badin qadamaihi a cikin kafafuwansa wa huwa fi sujudi yana sujada mansubatani kafafuwan ya kafe su guda biyu na fata an gane wannan hadithin akhrajahu ibn khuzaimah fi sahihi mujalladi na ɗaya hadithi na ɗari uku da ashirin da takwas haka ibn hibbana a cikin sahihin littafinsa mujalladi na biyar hadithi na ɗari biyu da sittin haka hakim a cikin ainihin wato littafinsa mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da hamsin da biyu kuma wasu hahu wa kadhalika albani haka sheik albani a cikin asali sifatin sala wato na biya mujalladi na biyu shafi na ɗari bakwai da talatin da shida waliyakun dalika bi itidal amma shi wannan kafafuwan ya kasance bi itidal da daidaita su hakan ya kasance tare da daidaita kafafuwan qala fi manhil jalil ya faɗa cikin littafin manhul jalil yace tafriquhuma khilaf al mu'tad wato raba kafafuwan ya saba da abin da aka saba illata wa ƙar sannan kuma akwai ƙarancin nutsuwa ka iki'a'ihima wa ilsaƙihima ziyadata tanattu kamar yadda kuma iki'a'ihima wato caccake ƙafafuwan wa ilsaƙihima da kuma ɗamfara su da juna ziyadata tanattu wannan shi kuma akwai wuce iyaka ba manne su za ka yi da juna ba za su kusanci juna ne a sujada ƙafafuwan in ka tafi sujada ka kakkafe su sun kalli alƙibla in a sujada ka tafi sujada da haka su ma za su kalli ainihin alƙibla sannan suna kusa da juna kaga a cikin a tsaye ka buɗa su a cikin sujada kuma ka matso da su kusa da juna ba tare da ka manne su wata ta manne da wata ba na fata an gane shine ma'ana wato rarraba su ka buɗe kafafuwan khilafal mu'tad sannan kuma akwai qillatu wa ƙar. akwai karancin nutsuwa a haka ka iqa'ihima wa ilsaqihima kamar caccake su da kuma manne su ziyarata tanaddu shi kuma yace akwai wuce iyaka fa inna qawlaha domin fadin na na Aisha radiyallahu anha wa qa'ad yadi ala qadamaihi hannuna ya fada kan kafafuwansa ya dullu ala annahuma madmumataini wannan ya nuna cewa kafafuwan a hade suke falau kana ta mutafarriqat mubtariqataini da arabu suke da juna la waqa'ad yadaha ala ihdahuma la kilayhima to da kafafuwan nata da hannun nata sai ya fada kan ɗaya daga cikin kafafuwan ba guda biyun ba kun fahimci fiqhun nan hadisin fiqhun hadisin na Aisha ya nuna cewa a sujada kafafuwan kusa suke da juna a tsaye kuma buɗa su ake ba sa kusa da juna an fahimta shi yasa ta ce lokacin da yana ta neme shi ta rasa take lalubarsa sai tun da ɗakin ƙila ba fitila akwai duhu sai take lalubarsa da take laluba sai ta ji hannunta ya faɗa kan ƙafafuwansa kaga da ƙafafuwan a rarraba suke sai dai a ce hannunta ya faɗa kan ɗaya daga cikin ƙafafuwansa mafhum wallahu ta'ala alam at-takhassur sai kuma at-takhassuru at-takhassuru shine rike kugu a cikin sallah ko rike kwankwaso a cikin sallah an abi hurairata radiyallahu anhu qala yace nuhiya an yi sallar rajul muktasiran an hana mutum yayi sallah muktasiran yayi ikhtisari ya rike kugunsa ko ya rike kwibinsa ko ya rike kugunsa ko to an hana an hana wannan wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi hadisi na 1220 imam muslim hadisi na 545 hadithun nafs daga cikin abin da aka karhanta a cikin sallah akwai zancen zuci liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi sala lalle wannan sallar la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas babu wani abu da yake inganta a cikin ta na zantuttukan mutane inna ma hiya tasbihu kawai ita ba wani abu bace sallah face tasbihi wa takbir da kabbara wa qira'atul qur'an da karatun alqur'ani kamar yadda wannan hadisin ya zo cikin muslim hadisi na 404 hamlu shay'i bil kum aw bil fam wato daukar abu bil kum da hannun riga aw bil fami ko a baki wannan shi ma yana daga cikin makaruhi a sallah li'anna zalika min al'aba domin ka dauki wani abu a hannun riga yana daga cikin ainihin al'abas ko kuma ka sa wani abu a bakinka ko da ba ci kake ba yana daga cikin wasa a cikin sallah wa yulhi anil khushu kuma yakan shagaltar da mutum gabarin khushu'i adamu ittikhadhi sutura fi mamarrin nas yana cikin makaruhi a sallah rashin rashin sanya sutura a hanyar da mutane suke wucewa kawai ka zo ka kabbarta sallah inda mutane suna wucewa baka sa sutura ba عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة فيصلي إليها من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسن أنا كفى مسا الحربة كرم كرم ماشي هكا كفى مسا أجبانسا فيصلي إليها يصلى هنا كلم ونا أمسين سترة وانا حديث إمام البخاري يفتد شي حديثنا دريه دا تسعين دا تقوس وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زال الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا صلى أحدكم idan ɗayanku ainihin wato zai yi sallah fal yusalli ila sutura to ya yi sallah yana kallon sutura wal yadunu minha kuma ya matsa kusa da ita shine wal yadunu minha kar ya sa ta kuma ita tana can nesa shi kuma yana nan ko kuma ya matso nan kuma ya ce ga abin da zai masa sutura yanda wani zai iya wucewa dabba za ta iya wucewa ba zai iya tarewa ba ya matsa kusa da suturar yanda in yi haka in wani ya zo wucewa shi kenan sai dai ya zagaya ta bayan sutura za ga ba a sa sutura can nesa shi sa suka ce idan kana tsaye sai ka yi haka to in ka yi haka to daidai santar inda hannunka ya kare nan za ka sa sutura to shine za ga daidai gurin da in ka tafi sujada nan gurin za ka yi sujada to sai ya zama duk wanda zai zo sai dai ya bi ta bayan sutura din amma in ka sa ya zama kana tsaye in ka yi haka hannunka bai kure inda sutura take ba akwai tazara tsakanin hannunka da suturar a haka to wani zai iya wub ya wuce ba tare kanka in za ka tare shi ma sai kayi taku ɗaya ko biyu ka abin nan to kuma ba a san haka an fi so da kayi haka ba yanda zai yi sai dai ya bi ta bayan sutura din yake cewa la ya katsawo shaitanu alaihi salatahu wato kada ya bar shaitan ya katse masa sallarsa wannan hadisin abu dawud ya fitar da shi hadisi ne sahihi hadisi na 681 haka nisa'i ya fitar da shi mujalladi na biyu hadisi na 62 hakim mujalladi na 1 hadisi na 251 wannan lafazin kuma na hakim ne wasu hul albani fi sahihi sunanin an-nasa'i hadisi na 722 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم لا تصلي illa ila suturatin kar kai sallah sai kana fuskantar sutura wala tada ahadun wala tada tada ahad wala tada ahadun wala tada ahadan yamurru baina yadayka kar ka bar wani kuma ya ketare ta gabanka fa in aba in yace sai ya ketare din fal tuqatilhu kai fada da shi fa inna ma'ahul qarin domin yana tare da shedan yana tare da abokinsa wannan hadisin ibnu khuzaima ya fitar da shi hadisi na 800 sannan albani ya inganta shi a cikin sifatu sala shafi na 62 katulul burguth wal kamla fil masjid yana cikin makaruhi kashe kudin cizo da kuma kwarkwata a masallaci li'annahu yunafi ma amara Allah bihi domin wannan ya kore abin da Allah ya umarni da shi kashe kudin cizo da kwarkwata a masallaci to lalle ya kore abin da Allah ya umarni da shi min al-hifaz ala nazafatil masjid akan kiyayewa game da tsaftar masallaci wa tsaharati da tsarkin masallaci in dai za a kashe sauro a jikin bango ga sauro an kashe shi an ga jinin sauro na a jikin bango a masallaci ko ko kuda ko ainihin kudin cizo ko wasu abubuwa cikin kwarin nan to wannan ko shakka babu ya ci karo ya kuma kore da ainihin ladabin masallaci da ake so a tsaftace shi a ainihin wato a samu nazafa tsafta da tsarkakewa da kamshi da sauransu to waɗannan duka ga malam yayi kokarin kawo dalilai da shi Abul Hasan Ash-Shadili ya kawo yace waɗannan makaruhai ne a cikin sallah to duk kuma gashi suna da goyen baya gashi don mun ji insha Allah faslun fi mubdilatis sala mala yace fasali zai yi bayani fasalin da zai magana a cikin abubuwan da suke bata sallah tabdulu salatu bi tarki shartin min shara'idiha sallah tana ɓaci da barin sharaɗi daga cikin sharuɗanta ma'al ƙudurati alaihi tare da iko akan wannan sharaɗin sharuɗan sallah idan mutum yana da ikon kawo su sai ya bar wannan sharaɗin to sallah tana iya ɓaci da barin wannan sharaɗin wa bi tarki takbiratul ihram sallah tana ɓaci da barin kabbara harama awun niyyati ko kuma yin niyya au gairihima ko wani haka min arkani ha daga cikin rukunan sallah لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاة صلاته saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam lil musii salatihi ga mutumin da ya bata sallah mutumin da yayi sallah ba mai kyau ba shine a khirba abin nan Khallad bin Rafi ko Khallad bin Rafi manzo Allah ya ce da shi irfa fa irji fa salli kai irji fa salli fa innaka lam tusalli yace ka koma kai sallah dan ba kai sallah wannan hadisin na musii'us salah hadithi ne wanda yake mashahuri imam bukhari ya fitar da shi hadisi na 793 imam muslim hadisi na 397 wali hadithi khalid bin ma'adan an ba'd ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam haka da hadisin khalid bin ma'adan daga wani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi zahari qadamai qadamihi lum'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga lum'a a kafar a bayan kafar ɗaya daga cikin sabansa kadarar dirham gwargwadon dirhami ɗaya wani guri ne a kafarsa bai wanku ba lam yusibu halma ruwa bai taba gurin ba fa amarahu an yu'ida alwudu'a was sala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da ya je ya sake alwala ya kuma sake sallah wannan hadisin mun karanta shi a cikin alwajiz hadisin imamu abu dawud ya fitar da shi hadisi na 100 73 وهو صحيح وهو في صحيح في صحيح الجامع يا zo cikin sahih al-jami hadisi na 161 wa bi tarki sunnatin wahida haka sallah tana baci da barin sunna kwaya daya amdan da gangan ala ahadil qaulaini bisa daya cikin zantutukan malamai guda biyu haka kawai mutum ya dubi wata sunna a sallah yake ba mantawa yayi ba ba rafkanwa ba kawai da gangan تنقسم السنن إلى سنن مؤكدة وغير مؤكدة sai doktor muhammad mansur rahim hafizahullah yake cewa tanqasimu sunan sunnoni sun kasu ila sunan muakkada zuwa ga sunnoni masu karfi wa gairi muakkada da kuma sunnonin da ba masu karfi ba fa sunan ghairil muakkada sunnonin da ba masu karfi ba mithlu mithla raf'il yadayn kamar daga hannaye inda takabiratul ihram yayin kabbara harama wa takabirat da kabarbarin sallah siwa takabiratul ihram banda kabbara harama la tabdulu salatu bi tarkiha sallah ba ta baci dan an bar waɗannan kaulan wahidan zancen malamai wato kauli ɗaya ne malamai ba su da sabani akan wannan cewa idan mutum ya bar daga hannu yayin kabbara harama ko ya bar wata kabbara cikin kabarbarin sallah banda kabbara harama to sallarsa ba ta ɓaci ba ƙaunar wahidan na ba ta gane wa amma sunanil mu'akkada amma sunnoni masu ƙarfi misla ƙira'atil sura kamar karatun sura ba da fatiha ci bayan fatiha wata shahudani da tahiyoyi guda biyu al'awwal wa tsani tahiya ta farko da ta biyu an fahimta ko? al'awwal wa tsani ta farko da ta biyu wa kadhalika al-jahr wal israr haka bayyana karatu da asirtawa to waɗannan wuraren faktalafu fi butlanin salati bi tarkiha amdan aw jahala to anan ne malamai suka yi sabani game da bacin sallah idan aka bar tahiyar farko ko tahiya ta biyu ko aka bar karatun sura bayan fatiha ko aka bar bayyanawa gurin da ake bayyanawa ko aka bar sirranta gurin da ake sirrantawa to a waɗannan wuraren malamai sun yi saɓani game da sallah ta ɓaci ko ba ta ɓaci ba ga wanda ya bar waɗannan da gangan ko kuma bisa jahilci wa ƙauli malik wato shi wajen imam malik ya ce allazi hakahu al-kharshi fi sharhi al-mukhtasar wanda imam al-kharshi a cikin sharhi mukhtasar al-khalil ya kawo wannan magana ya hakaito ta daga imam malik wa kadhalika ibn al-qasim haka dan qasim annaha la tabdulu da imam malik da ibn al-qasim su suna ganin sallah bata ɓaci ban an bar waɗannan wala yasjudu laha kuma ba sai yayi mata ba sai yayi wa waɗannan sujada ba li'annaha laysat sahawan domin ba rabkanwa bace bal yastaghfirullah wa sahar salatuhu an fahimta ba rabkanwa bace da gangan ya bari inda inda kuskure da da rabkanwa shine sai a ce za a yi kabli ko baji shi wannan da gangan ya bari da aka suka ce istighfari kawai zai nemi gafarar Allah wa sahar salatuhu sallarsa ta yi wannan shine ra'ayin Imam Malik shine ra'ayin Ibn al-Qasim na fatan gane idan mutum ya bar karatun sura da gangan ko ya bar abinan tahiyar farko ko ta biyu da gangan ko ya bar bayyanawa ko asirtawa da gangan ko bisa jahilci imam malik cikin wata ruwaya da aka hakaito daga ainihin wato wadda ta zuwa wanda abinan alkharshi ya kawo ta cikin sharhin muktasar da kuma ibn al-qasim sun ce anna la tabdulu sallah bata baci ba kuma wala yasjudu laha ba zai yi sujada ba li annaha laysat sahawan dan ba rabkanwa bace da rabkanwa yayi shine sai a ce zai sujada to ya zai yi tunda ya bar wannan kuma da ganganci ya bari suka ce yastaghfirullah istighfari kawai zai yi wasa hat salatu sallarsa ta yi wannan in ka duba sharhin muktasar muktasar khalil na al-kharshi mujalladi na hudu shafi na 180 zuwa 181 za a ga wannan bayanin wabil kalami la gairi islahiha haka sallah tana ɓaci idan mutum ya yi magana a cikinta li gairi islahiha ba kuma magana ta gyaran sallar ba haka kawai aka kira mutum a waya ya daga ya amsa an fahimta sallarsa ta ɓaci li hadithi zaid bin arkam saboda hadisin zaid bin arkam radiyallahu anhu kala yace kunna na takallamu fi salati zaid dan arkam yace da muna magana a sallah da ba a hana yukallimu ar-rajulu min nas sahibahu mutun yakan yi magana da abokinsa wa huwa ila janbihi yana gefansa kusa da shi fi salati a cikin sallah cha murtala ya jikin naka kuwa ka samu zuwa ka fita kasuwa ko yau na ba ta an gane da aka sai su yi magana da abokinsa yana kusa da shi a cikin sallah hatta na zalat kuma haka suka yi ta yi har sai da wannan aya ta sauka wa qumu lillahi qanitin wa qumu lillahi ku tsaya lillahi ga Allah qanitin kuna masu nutsuwa to daga saukar wannan aya cikin suratul baqara aya ta 238 fa umirna bis sukuti to daga nan ne aka umarce mu da yin shiru a sallah wa nuhina anil kalam aka hana mu yin magana saukar wannan aya shine daga nan ya zama magana ba ta cikin sallah aka hana ta wani hadisi imam al-bukhari ya roto shi hadisi na 1200 imam muslim hadisi na 539 to tun da an hana yin magana an yi umarni da yin shiru yanzu ba magana a cikin sallah to duk wanda ya yi ta yanzu ya da gangan sallarsa ta ɓaci wa bil fi'il kathiri min gairi jinsi salah haka ma sallah tana ɓaci idan mutum ya yi aiki da yawa kuma aikin baya cikin irin jinsin sallah kalmashil kathir kamar mutum ya yi tafiya da yawa yana sallah yana tafiya ya yi nan ya yi nan bi khilafil kalili jiddan saɓanin tafiya yar kaɗan sosai idan tafiya ce kamar misali ya shigo ya tara an yi ruku'u kara ɗago daga ruku'u bai ƙarasa sahu ba sai ya kabbara ya yi ruku'u sai ya taka ɗaya biyu uku sai ya shiga sahu annan kaga tafiya ce wadda take yan kaɗan an bayyanta to irin wannan ba komai kalmashi sai malam ya bada misali ce kamar tafiya li suturatin zuwa ga sutura ila sutura ta dan yi ma nisa sai ka dan sake takawa ka matsa inda sutura take ko kuma kila ka kabbarta sallah ka manta baka sa sutura ba sai ka hangi wani wata kamar dirka din nan ko wani abu nan sai ka dan matsa kusa da ita dan ta zama ma sutura au furjatin ko toshe wata kafa sai ka lura sahun gabanka akwai gurbi bai cika ba ka riga ka kabbarta sallah sai kuma da ka kabbarta sallah sai ka lura sahun gabanka bai cika ba sai ka taka daya biyu uku ka cike ainihin wato wannan gibin wal gamzati da kuma ainihin wato zunguri gamza an fahimta ka dan zunguru wani haka ko yana yawan yana kawo muku tashwishi a sallah ka dan zungure shi ko yaro yana ta yawan abin nan kaɗan zungure shi don ya yi shiru ina gamza wa hakkil jasadi da kuma sosa jiki kawai kana abin nan ka ji wani sauro ya cije ka kasa juriya ka ɗan ji kaikayi ka sosa an fahimta ko to wannan shine malam ya babba da irin wayannan ayyukan to duk yan kaɗan ne ba za su ɓata sallah ba alfi'ilul kathir aiki mai yawa min gairi jinsin salati wanda baya cikin jinsin sallah mithlul mashi kamar tafiya wal da susa wattarawuhi wattarawuhi da kuma firfita shine attarawuh firfita mutum zafi ya yi yawa a masallacin kuma an ɗauke wuta kawai ana sallah sai ga mufici kusa da shi kawai ɗauka ya dinga fifita idza kana amdan inda gangan mutum yayi ba mantawa yayi ba fa innahu yabdulu sala ijma'an fa innahu yabdulu salata to wannan abin da yayi yana bata masa sallah ijma'an wannan ijma'i ne na malamai wala yubdi wala yubdiluha in kana yasiran amma ba zai bata sallah ba in kadan ne li'anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma'ana aikin dan kadan ne an fahimta susar kadan yayi tafiyar yar kadan yayi fufila kaɗan ya bari to wannan ba zai ɓata masa sallah ba me yasa ya ce li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam hamala umama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki umama ta fi salatihi a cikin sallah fa idza qama hamalaha idan zai miƙe sai ya ɗauke ta wa idza sajada wada'aha idan zai sujada kuma ya ajiye ta kaga wannan aiki ne mai yawa haka yayi sallah kuma har aka gama tana hannunsa in zai ruku ya tafi tare da ita in zai sujada tana hannunsa a in ya dago daga ruku'u tana hannunsa in zai tafi sujada sai ya ajiye ta in yayi sujada guda biyu zai miƙe sai ya kuma ɗaukanta in rungume ce ya kuma miƙewa da ita haka aka yi har a iya idar da sallah sannan wa fataha baba li zawjihi Aisha radiyallahu anha wa huwa fi salah ya bude wa matarsa na Aisha kofa yana cikin sallah an fahimta in kun tuna wannan karatun mun yi shi ina jin kowa alwajiz da haka za ka iya yin ɗan dama ko ka ɗan yi hagu ko ka ɗan yi rubos haka ƙofar a rufe take an sa jamulok ne sai aka yi ɗaya nokin kawai sai ka ɗan yi rubos haka taku ɗaya biyu uku jikin ƙofa sai ka zare sakata an fahimta wannan shi ma duk yana cikin al'amalul yasir dan annabi yayi sallallahu alaihi wasallam ya buɗe wa matarsa na Aisha ƙofa kuma yana sallah kama ta kaddama kamar yadda ya gabata wata akhara fi salatul kusuf sannan wata akhara ya dan yi baya fi salatul kusufi a cikin salatul kusuf nan ma ya dan matsa baya to kaga wannan da yana nuna cewa aiki ba kowane iri ne yake bata sallah amma idan aikin yana cikin jinsin sallah to wannan shi sa aka yi ta kama ka'idar min gairi jinsin sallah in kun tuna mun yi wannan karatun a cikin hallul masa'i musamman a babun sahu a ƙarshen nan inda wani lokaci ma har magana ana iya yi li islahi sala dan gyaran sallah liman ya rikice wai wai ce wai me ya faru ne naji ana ta tasbihi ni ban san me ya faru ba a ce masa kaza ne kuma ya juya ya ci gaba da sallah na fata an gane saboda mun kawo hadisin zuliya dai ni kaga aka yi sallah bata cika ba wasu suka fita daga masallaci aka yi tattauna aka dan yi kus kus kus annabi ya kirawo ya tambayi zuliya dai ni ya bashi amsa ya kuma tambayi saura suka ce eh haka ne kuma aka da aka ci gaba da sallah an gane ko saboda kaga kenan idan aikin yana cikin jinsin sallah to wannan baya cikin abin da zai bata sallah amma idan aikin da mutum yayi yanzu susa bata cikin jinsin sallah tafiya bata cikin jinsin sallah ina fata an gane haka firfita bata cikin jinsin sallah to sai mutum yayi wannan to shine irin abin da kamar a kira mutum a waya ya sa hannu aljihu ya kashe yana cikin jinsin sallah to shi wannan ya zai shi ma kalil ne na'am ko kuma ya dauko ta ya sa ta a silent duk kaɗan ne ko injiniya duk kaɗan ne na'am le islahi sala ne shi ma injiniya ya ce le islahi sala ne an fahimta da haka mutum ya ji wayarsa sai ya ɗauko ta ya abin nan amma wanda yake kwallon karatu da karfi a ji cewa ya daga ta kuma sai ya dinga Allahu akbar ka ji wai sallah yake wanda ai mun yi wannan karatun a can abin nan ko yake cewa wal akalu wannan akhrajahu muslim muslim ya fitar da wannan hadithin da ta akhurun nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatul kusuf hadisi na 904 daga cikin abin da ke ɓata sallah wal akalu wa shurb akwai ci da sha mubdilun wannan mai ɓata sallah ne mubdilakan wato saki ba kaidi eh an fahimta qala ibn al-munzir ibn al-munzir yace ajma ahlul ilm ma'abota ilimi sun haɗu ala anna man akala akan duk wanda ya ci abinci aw shariba ko ya sha abin sha fi salatil fardi a sallar farilla amidan da gangan ne anna alaihi i'ada da gangan ya ci abinci yana sallah to wajibi ne ya sake sallah na fata an gane ka duba na ijima na ibn munzir safha ta wato shafi na arba'in wa kadhalika fi salatin nafili haka ma suka ce a cikin sallar nafila in ya ci ko sha tabdulu sallarsa za ta iya ɓaci indal jumhur a wajen jumhur mafi yawan malamai li adamil fark domin babu bambanci tsakanin sallar farilla da ta nafila duk sunansa sallah da haka in ya ci abinci kamar yadda a can sallar ta samu matsala to anan ma ta samu matsala wa bi ziyadati fi'lin min jinsi salati amdan daga cikin abin da ke bata sallah shine ƙara wani aiki kuma aikin yana cikin jinsin sallah da gangan au jahalan ko bisa jahilci mutlaqan a kowane irin yanayi wato saki ba kaidi wa sahawan da kuma rafkanuwa in kasura idan ta yawa wa huwa raka'ata ne shine mutum ya ƙara raka'a biyu fi subiya a cikin sallar asuba ta zama raka'a hudu wa arba'u raka'atin fi zuhur wal asr wal isha ko kuma mutum ya yi rafkanuwa ya ƙara wasu hudun a sallar azahar da la'asar da isha su zama raka'a takwas ina fata an gane to wannan kai ƙarin yayi yawa a nan abu biyu malam ya ambata abu na farko ƙari mutum ya yi na wani abu yana cikin jinsin sallah misali ya yi sujada guda uku kuma yana sane ko ya yi ruku'u ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu sai ya ki tafiya sujada sai kuma yin ruku'u kuma ba salatu kusufi shamsu ba ko ya karatun fatiha yana sane kuma maimaitawa kaga ai duk abubuwan da ya karatun fatiha ruku'un da sujada ai suna cikin jinsin sallah sai ya ƙara su da gangan ko bai sani ba ya ɗauka uku uku ake ya ɗauka sujada uku ake ko ruku'u biyu ake ko ya ɗauka ana iya maimaita karatun fatiha misali to sallarsa suka ce tana iya ɓaci wasu hawan ko kuma a'a ya ƙara wani abu cikin wanda wannan abin da ya ƙara cikin jinsin sallah ne amma kuma da mantuwa mantawa ya ya manta ya yi sujada guda biyu sai ya ƙara ɗaya ya manta ya yi karatun fatiya sai sake maimaita wani karatun fatiya to shi ma suka ce in kafura idan mantuwar ta yi yawa rafkanuwar ta yi yawa ƙarin da ya yi yawa to sallah za ta iya ɓaci sai ce kamar yaya sai ce kamar mutum a sallar asuba inda raka ɗaya ya ƙara suka zama uku to wannan rafkanuwar ta za ta iya gyaruwa amma sai ya ƙara raka biyu suka zama hudu ko raka'a takwas maimakon hudu a sallar azahar la'asar da isha yu'tabaru min mubdilatis sala ana la'akari da cewa yana cikin abubuwan da ke ɓata sallah ziyadata fi'ilin ƙara wani aiki na fatan gane ziyadati fi'ilin ƙara wani aiki min jinsin salatu wanda yana cikin jinsin sallah mithla an ya ƙuma fi mawdi julusin misali ya miƙe a gurin da zama aiki ya kamata ya zaman tahiya a gurin kawai sai ya miƙe au ya zida raka'atan ko kuma ya ƙara raka'a ɗaya au sajadatan ko sujada ɗaya fa haza to wannan in kana sahawan idan da mantuwa rafkanuwa ce ya yi ta daraka hobi sujudi sahawu to zai riskar da wannan rafkanuwar ta hanyar yin sujudi sahawu an fahimta sai sallarsa ta zama ta gyaru wa amma in kana amdan au jahalan amma idan da mantuwa ya ko bisa jahilci fa salatuhu tabdulu li ikhlalihi bi hay'atiha to anan sallarsa ta ɓaci domin ya gurɓata siffar sallah din ya gurin zama zai miƙe ya gurin miƙewa zai zauna kuma yana sane inda mantuwa ne to shikenan sujadar rafkarwa sai ta gyara masa sallah inda gangan ne sallarsa ta ɓaci domin ya karya ainihin wato tsarin sallah shine li ikhlalihi bi hay'atiha domin ya karya sufar yanda tsarin sallah take ka duba almuguni mujalladi na biyu shafi na 426 hukumu salatil ami hukuncin sallar ami gama gari wanda ba mai ilimi ba wanda kwata-kwata shi bai taba zuwa a ya zauna a koya masa sallah ko a koya masa alwala ba bai taba jin ta a waje kawai dai shi kawai amini ina ba ta gane to ina sai mala ya ce me hukuncin sallah ami kawai tasowa ya kamara aitan nas ya fa'alu gani ana yi kawai shi ma a haka ya koya ya ci gaba da yi wa man salla salatan tamma wanda ya salla sallarsa cikakkiya a ta'ala nizamiha ya kawo ta a tsarin ta yadda take wa huwa la ya'rifu al-fardha min as-sunnah wala as-sunnah min al-mustahab amma fa ba zai iya bambance maka ba ina menene farilla a cikin sallah daga sunna mecece sunna daga mustahabi duk ba zai yi ma wannan bayanin ba wani abu guda ɗaya da ya san cewa yin sa farilla ne a sallah ba wani abu da ya san cewa an yi shi mustahabi ne ko sunna ne a cikin sallah kawai shi dai ya amma fa yayi sallarsa cikakkiya da ruku'u cikakke sujada cikakkiya komai yayi faqila an ce inna salatahu batila sallarsa ba ba gashi sallarsa daidai yayi komai yana yi daidai amma bai san ina farilla take ba ina mustahabi ina duk kawai bai san wannan ba amma shi da kansa malai ya ce wasahihu ingantaccen zance annaha sahihatu sallarsa ta yi in akhadha wasfaha an alimin idan ya koyi sifar yin sallah daga malami shi ba wani littafi da yasa ya koyi sallah amma ya je ya samu wani malami ya ce malam zan yi sallah inda gyara ka gyara mu ya yi sallarsa tsam malam ya ce sallah ka ta yi daidai shi kenan sai ya je ya ci gaba da yi ko kuma ya zo ya ce ala gafata malam da Allah ina so ka yi sallah ga yadda ake malamin ya tashi ya masa sallah cikakkiya shi ma tun daga nan sai ya koyi yadda malamin ya yi sai ya je yana ta yi suka ce sallarsa ta yi na fata an gane a nan doktor bai ce komai ba fasulun fi sajadatayi sahawi mala ya ce fasali na gaba zai yi bayani akan sujadar rabkanwa mashru'iyatuha shar'anta sujudu sahawi shuri'at sajadatar sahawi an shar'anta sujadar rabkanwa ƙabli ko ba'adi idza hasala ahadu umurin thalatha idza hasala ahada umurin thalatha idan ɗaya daga cikin al'amura guda uku suka tabbata idza hasala ahadu umuri thalathatin idan ɗaya daga cikin al'amura guda uku suka faru to su je da rafkanuwa ta tabbata an naƙas an naƙasu an fahimta an naƙasu ragi fissalati a cikin sallah wa ziyadatu fiha da yin ƙari a cikin sallah wa shakku fi tamamiha da kokonto cikin cikar sallah na fata an gane wayannan su ne dalilan da suke sa a yi sujadar rafkanuwa ko dai mutum rage ya a sallah ko ƙari yayi ko kokwanto yayi wata kunu qabla salam wa ba'da sannan ka san sujadar nan ta rafkanuwa guda biyu ce kala biyu ce akwai sujadar da ake yi kafin ayi sallama akwai sujadar da ake yi bayan sallama kafin sallamar ƙabule bayan sallamar ita ce sujada ba'adi to ya danganta sai kuma ka kware ka zamanto kana iya sa kowace a mahallinta idan abu ya faru a cikin sallah kowanne in ragi ne me za ka yi ƙabli ko ba'adi idan ƙari ne ƙabli za ka yi ko ba'adi idan kokwanto ne ƙabli za ka yi ko ba'adi to wannan shi ya kamata ka gane idan kaka cakuɗa gurin ƙabli kai ba'adi gurin ba'adi kai ƙabli wal aslu fi mashru'iyyati sujudi sahwi ba'da salam asali wajen shar'anta sujadar rafkanuwa bayan sallama hadithu zilyadaini wato asalin hujjar sujada ba'adi shine hadithin zulyadaini an bayyanta zulyadaini shine khirbaq bin amr khirbaq ibn amr kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusammihi bidhalik manzo Allah yana kiransa da zul yadaini li dulin fi yadaihi saboda yana da dogon hannaye yana da hannayensa suna da tsayi wa qad asha ba'da annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ya rayu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wa hunaka dhushimalain akwai kuma wani shi kuma sunansa dhushimalaini wannan zul yadaini wannan kuma dhushimalain to sai ka sa mutum sai ga hannayensa daidai suke ba wani wani mai tsawo amma sai ka jana ce mai zul yadaini shi kansa zule dainin kaga ba sunansa zule daini ba sunansa khirbaq an masa wannan lakabin ne saboda yana da dogayen hannaye amma ya ga wani dan guntu da shi hannayensa yan guntaya amma amma sunansa zule daini wasu buhu shi kuma zushimalain sunansa umair ibn abd amr wa huwa gairu dhishimalain alladhi qutila bi badrin amma fa ba shine dhishimalainin da aka kashe shi ba a badar an fahimta wa huwa alhadithu alladhi rawahu abu daud shine hadithin da imamu abu daud ya ruwaito radiyallahu an qala yace sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ihda salatay al-ashi manzon Allah yayi sallaci ɗaya daga cikin sallolin rana ko azhar ko la'asar sai ya sallaci raka'a ce ne raka'a biyu sun masallama sannan sai ya sallama maimakon hudu sai ya yi biyu ya yi sallama sun makama ila khashabatin fi muqaddamil masjid sannan sai manzo Allah ya tashi ya tafi wajen wata dirka ko wani ginshiki a gaban masallaci fa wada yadahu alaiha sai ya dora hannunsa akan wannan fila din ko wannan ginshikin wafil kaumi abubakar wa umar a cikin mutanen da aka yi sallah kuma akwai abubakar da umar a gurin fahaba an yi kallimahu amma sai ya musu kwarjini suka kasa yi masa magana su ce masa raka'a biyu aka yi duk aka kasa aka sa aka rasa wanda zai magana wa kharaja sar'anun nas masu gaggawa cikin mutane suka har sun fice faqalu suna ta cewa qusiratis salah shikenan sallah ta koma raka'a biyu an rage sallah ta koma raka'a biyu an fahimta eh baqalu suka ce qusratu sala wa rajulun yad'uhu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam dhal yadayn sannan akwai wani mutum shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiransa da suna zul yadayn faqala ya rasulullah to shi sai ya karfin hali yace ya makin Allah anasita sala am qusirat shin wai sallan nan mantuwa kai a cikin ta ko kuma rage ta akai faƙala lam ansa wa lam tuƙusar dama wata ruwaya ta nuna cewa kamar annabi yana cikin fushi da haka shi yasa kaga dama yana mu sahabbai kwarjini kuma gashi ya je yana cikin fushi da haka kowa dai aka yi shiru su dai yan ƙwaya-ƙwaya har sun fita sun ce shikenan sallah ta koma raka'a biyu an fahimta an samu sauki an fahimta saboda haka shi kuma zule dai ni sai karfin hali ya je ce ya ma'aikin Allah wai mantuwa kai a sallan nan ko kuma rage ta kai ya ce lam ansa wa lam tuqsar kaga ita ma amsar a takaice ce ba manta ne ba kuma ba rage ba faƙala sai ce bala ato in haka ne kadnasi ta mantawa kai dama so nake in ji an rage to tunda ka kore rage wato mantuwa ce an fahimta faƙala ya ce bala ya ce a to in haka ne kad ta mantawa kai fa salla raka'atayn a wata ruwaya ya tambayi sahabbai shin asadaka zuladain ko kuma ce aka ma qala zuladain sai aka ce eh haka ne kamar yadda zuladain yayi bayani raka'a biyu akai fa salla raka'atayn da haka yazo ya salla raka'a biyu thumma sallama sannan ya sallama thumma kabbara sannan ya kabbara fa sajada mithla sujudihi ya yi sujada irin sujadar da yake yi a atwala ko wadda tafi wadda yake yi tsawo sun marafa a ra'asa sannan ya dago kansa fa kabbara ya yi kabbara fa sujada mithla sujudi ya yi sujada irin sujadar sa a atwala ko mafi tsayi sun marafa a ra'asa wa kabbara sannan ya dago kansa ya yi kabbara wannan hadisin imam al-bukhari ya rawaito shi hadisi na 1229 imam muslim hadisi na 573 to kaga anan wace irin sujada akai kaga an yi sujada ba ko وفيه أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زم الله يا صلى فلما سلم دي سلم قيل له سأكت يا رسول الله يا مايكين الله أحدث في الصلاة شيء وانا أبو يفاروني أتكين صلى قال وما ذاك يقول مي يفارو qalu sallaita kaza suka ce ai raka'a kaza ka sallata qala yace fatana rijlaihi sai manzo Allah ya tankwashe kafafuwansa wastaqbala alqibla ya fuskanci alqibla fasajada sajadatayn yayi sujada guda biyu thumma sallama sannan yayi sallama kaga nan kuma wace irin sujada akai na'am ban ji ba a qabli akai ko thumma aqbala alaina biwajhihi sannan sai ya kallo mu ya fuskance mu da fuskarsa fa qala sai ce innahu law hadatha fi salati shay ai da wani abu ne ya da wani abu ya faru a cikin sallah na rage ta an ba'atukum bihi da na baku labari da ragi ne ai da dan an rage sallah zan muku baku labari in ce to yanzu sallah kaza an rage ta ta koma raka'a kaza walakin innama ana bashar sai dai ku sani ni mutum ne ansa nakan manta kamatan sauna kamar yadda kuke mantawa fa idza nasitu dan haka in na manta fa zakkiruni ku tuna mu wa idza shakka ahadukum fi salati idan ɗayan ku yayi kokonto a cikin sallarsa fal yataharra sawab to ya kirdadi daidai ma'ana ya kintaci ina ne menene daidai a cikin sallar fal yutim fal yutimma alai sai ya cika akan wannan abu ma'ana yayi sallah sai yake kokonton uku ce ko hudu to as-sawab shine biyu tunda ta ukun ce yake kokonto to sai gina sallah akan biyu sai ya ci gaba da sallah shine falyutin masalatahu ya cika sallarsa thumma liyasjud sajadatayn sannan sai ya sujada guda biyu wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 401 Imam Muslim hadisi na 4572 wa fi riwayati lil Bukhari falyutimma falyutimma ya cika sallarsa thumma liyusallim sannan ya sallama thumma yasjud sannan ya sujada imam bukhari ya rawaito wannan hadisi na 401 wali muslim annan nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada sajadatayi sahau manzo Allah yayi sujadar rabkanwa ba'da salam wal kalam bayan yayi sallama kuma an ma yi magana sannan ya dawo yayi ta wannan hadisin shi ma muslim ya rawaito shi hadisi na 572 wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta muslim salatul asr sallar la'asar ce wannan ihda salatai ashi din da aka ambata sallar la'asar ce wali abi dawud a ruwayar abi dawud faƙala sai ce asa daƙa zuliyadain zuliyadain ya yi gaskiya fa'auma'u ai na'am sai suka yi masa ishara da kai suka yi ima'i cewa eh wannan hadithin da'ifi ne shaz sun ce wannan ziyada din da'ifa ce abu dawud ya fitar da ita hadisi na dubu ɗaya da takwas imamu tirmidhi ya ruwaito wa hassanahu wal hakim wa sahahu walakin da'afahu al baihaqi wa ibn abdul bar wa gairihima da imam al-baihaqi da ibn abdul bar sun ce hadisin yana da rauni li shuzuzi dhikri tashahhud alladhi tafarrada bihi ash'af an ibn sirin saboda an samu shuzuzi na ambatan at-tashahhud tahiya an fahimta a wannan ruwayar an ambaci me tahiya to wannan ambatan tahiyar da aka yi kaga a ka'ida in an yi wato hadisan duk sun zo ingantattu shine in an yi sujadar rabkanuwa kabli ko ba ba maimaita tahiya to wannan abin da ya kawo shi zuzun sai aka ambaci tahiya a ciki allazi tafarrada bihi ash'ath wanda ash'ath shine ya kadaita da wannan ruwayar an ibn sirin mukhalifan sa'irar ruwati an ya saba wa sauran maruwaitan da suka yi ruwaya daga ibn sirin shi kadai ne yazo da ziyadar at-tashahhud tahiya shi yasa wannan ziyadar tasa ta zama shadda mafhum sai mu tashi gaba dama nake nema wa amma sujudu qabala salam wa amma sujud qabala salam bari mu ƙara sunan ta wa amma sujudu qabala salam amma sujada kafin sallama fa da fi hadisi Imran bin Hussein ita kuma ta zo a hadisin Imran dan Hussein radiyallahu an annan nabiy sallallahu alaihi wasallam salla bihim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu sallah fasaha sai rabkanwa fasajada sajadatayn yayi sujada guda biyu thumma tashahhada sannan yayi tahiya sun sallama sannan ya sallama to wannan ita ce maganar da na gama ɗazu ina fata an gane wadda aka yi maganar cewa sun mata shahada sun sallama shine wannan ziyada ce za'ifiya shabida an samu shi zuzi a ciki nan ni rukum din na lambobin ne ya saba mana amma bayanin da na yi na rakam na uku din nan na can ƙasa ga waɗanda suke bi na a littafin to wannan bayanin na rakam na hudu ne an fahimci bayanin وفي حديث عبد الله بن بحينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر من ذا الله يمس صلى الظهر فقام في الركعتين الأولين sai ya tashi a rakawai biyun farko bai yi zaman tahiya ba walam yajlis bai zauna ba faqaman nasu ma'ahu da aka mutane suka miƙe tare da shi hatta idza qada salah har sai da ya idar da sallarsa wanta zaran nasu taslimahu mutane suka saurari ya yi sallama kabbara kawai sai ya kabbara wa huwa jalisun yana zaune wa sajada sajadataini yayi sujada guda biyu qabla an yusallima kafin yayi sallama thumma sallama sannan yayi sallama na fata an gane wannan hadisin muttafaqun alai hadisin bukhari ne hadisin bukhari hadisi na 829 muslim hadisi na 570 to insha Allah sai mu tayi sujudu sahwi sunna gaba ta biyu insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah